بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان الذي يسر بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آه wannan sura wadda ta sauka a makka tana da aya ɗari da goma kamar yadda muka karanta annabi sallallahu alaihi sallama ina da shekara hamsin da biyu da kamar wata hudu aka isra'i da mi'iraji da shi an soma wannan sura da subhana subhanallazi can lokacin da aka ba annabi haƙuri aka ce innaka fainaka almustazi'in alladhi yaquluna wa la ilaha akhar fa sawfa ya'lamun wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin wa abud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin cewa an ba shi haƙuri abubuwa sharrin da kafirai suke masa suke masa Allah zai isan masa sharrin masu yin wargi da shi din nan shi dai ya ci gaba da tasbihi wa Allah da yin ibada har lokacin da yaƙin ta zo wato shine ajali to shine aka kawo sura wadda ta zo gaba saboda ta nuna duk ibadu da ake wa Allah ana yi ne saboda gode masa akan ni'imominsa kuma a nuna cewa duk abin da aka bauta a banza an yi bautan banza ne bautan Allah shine bautan gaskiya aka lissafa nimomin aka lissafa nimomin har aka komo kan cewa walillahi yasjudu ma fi samawati wa ma fi ardi min dabba maganar sujudan nan tunda an umurci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ko shine limamin halitta to dole kenan a sa sauran mala'iku su bi shi to in an zo nan kuma har yanzu za a dawo a ce masa yayi hakuri din da har yanzu wato idan mutanen makka sun kishi shi har suna masa sharri kuma sun kafircewa Allah suna bauta dodo bari a nuna masa zai je ga wasu bayin Allah waɗanda duk duniya da lahira ba kamar su gaba ɗaya za a tara su su zama suna ƙarƙashin biyayyarsa suna begen ganinsa su ne annaba da suka wuce gaba ɗaya idan mu ɗauki a shararai kamar wali ibn mughira kamar su abu jahali kamar su ubay ibn khalaf da sauransu sun yi manzon Allah sharri suna kinsa a makka sai aka tara masa dukkan annaba aka ce ga sunan shugabannin duk duniya da lahira gaba ɗaya ga suna hannunka kai ne shugabansu ai an masa abin da zai huce ko hankalinsa ya kwanta ba ta tsaya nan ba za a hau da shi sama ya dubi abubuwan da suke sama dukkan dubban miliyoyi biliyoyi na mala'ikun nan kowane mala'ika yana begen ganin annabi muhammadu sammai bakwai din nan har hujubai har sidratul muntaha har dukkan abubuwan da suke komi da komai yana tare da shi yana son sa duk abin da ba ba Allah ba yana karkashin sa ne don saboda a hutar da zuciyarsa akan sharrin da ake masa a Makka idan mutum ya ga waɗannan hankalin in ya ga waɗannan hankalinsa zai kwanta kaman kai ne a ƙauyenku gida bai fi arba'in ba ana yi maka sharri ana yi maka lalata ba irin sharri da ba yi maka ba sai aka ce shikenan an zabe kai ne shugaban kasar Najeriya ka koma Abuja yan wayancan guda 40 ba sai kaga dama ka ɗayan su ba saboda haka annabi mutanen makka kafirai ne kawai suke kinsa amma dukkan halitta gaba da Allah ya nuna masa suna karkashin sa har annabawa har mala'iku har sammai har har abin da ya kai al'arshi har ya je wajen Allah gaba daya kuma Allah ya nuna masa ya je wajen sa din nan ba wai don Allah yana al'arshi ne kadai ba a'a can ne wurin wurin da wata halitta ba ta zuwa wurin ma saboda jalalar Allah saboda sai shi da ya isa amma Allah kam ana tare da shi duk inda ake saboda sifan sifa guda biyu da ya bayar la tudrikul absaru wa huwa yudrikul absara Allah in ka tashi neman ganin sa ba za ka samu ganin sa ba yafi karfin haka amma shi zai zai zai zama yana tare da kai yana tare da kai ko da yaushe to saboda haka ko yaushe muna tare da Allah amma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi za a dauke ni akai har al'arshi inda ba komai ba kowa sai Allah din shi kadai subhanahu wata'ala kuma wannan an nuna maganan za a tafi isra'i da mihrajin nan ta taso kenan tun daga cikin ƙarshen wannan sura da muka taso an faɗi sunan annabi ibrahim alaihi salam an ce mutum ne mai gode wa allah da ni'imominsa yanzu kuma an yi maganar isra'i din za a ce akwai annabi nuhu shi ma mutum ne mai gode wa allah da ni'imominsa kuma zai je ya gansu duka a tara masu ya gansu to jiya mun karanta isra'i da mi'raji har mun kai a baitul ma'amur inda annabi ya tadda annabi ibrahim alaihi salam to annabi sallallahu alaihi wasallama ya wuce ya yi sallah da annabawa a kudus a jerusalem din inda yahuda suka kwace yanzu ya hau sama ta daya ya tadda annabi adam ya wuce sama ta biyu ya tadda annabi isa da annabi yahaya ya je sama ta uku ya tadda annabi yusuf har ya ce ya ga mutum mai kyau wannan mutum an ba shi rabin kyau ya je sama ta hudu ya ga annabi idris ya je sama ta biyar ya ga annabi harun ya je sama ta shida ya ga annabi musa ya je sama ta bakwai ya ga annabi ibrahim alaihi salam a nan muka kwana jiya to nan baitul ma'mur take daga nan sai ya wuce sidratul muntaha sidratul muntaha da ake faɗi a hausa magare tukewa nan ne ya ga yana kallon magaryar sai ya ga yace ganyayenta kamar kunnen giwa ‘ya'yanta kamar tulunan hujar yace yana kallon ta kamo lokaci ya dube ta ya gabata ganuwa saboda wani haske ya zo ya rufe ta sai jibril ya zo ya zauna akan wata kujera a wurin annabi ya ce ya tafiya sai jibril ce ma minna illa lahu maqamun ma'lum mu mala'iku kowa akwai iyakansa inda baya wucewa nazo inda bana wucewa kenan iyaka nan ban ta wucewa nan ba to shi kenan sai wani mala'ika ya kullo sai annabi ce wannan fa mala'ika jibril ce wallahi duk a cikin mala'iku babu wanda kai kamata a daraja a wurin Allah amma tunda nake ban taɓa ganin kamar wannan ba ban taɓa ganin wannan ba to shi kenan sai sai aka dauki annabi sallallahu alaihi wasallam aka tafi da shi aka haye dukkan hujubai gaba ɗayan su sai gashi ga al'arshi yana jin ana rubutu alƙalman Allah suna rubutun ma kana ma yakunu daga nan sai ce sai naga shin da fa akwai sama akwai ƙasa akwai halitta yanzu ko ba sama ba ƙasa ba koyi ba kowa sai Allah sallallahu alaihi wasallam to daga nan sallallahu alaihi wasallam yayi usuli zuwa ga Allah tabaraka ta'ala subhanahu wata'ala to a ka'ida a nan zaman duniya Allah ya koya mana kowa ya ga babbansa akwai kalmomin da ya kamata ya gaya masa na girmamawa to sai Allah ya cusa masa dukkan kalmomin girmamawa a zuciyarsa ya masa ilhamin su duk ya faɗa wa Allah su gaba ɗaya su ne aka tara cikin sallah abin da ya ce wa Allah attahiyatu lillahi dukkan gaisoyi masu kyau sun tabbata ga Allah azzakiyatu lillahi gaisoyi tsarkaka sun tabbata ga Allah at-tayyibatu salawatu lillahi ibadu da addu'o'i tsarkakakku sun tabbata a wurin Allah sai Allah ya ce masa assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi to wannan abu su ne aka tara aka tara su cikin sallah su attahiyatu din nan gaisuwoyi din nan a ka'ida masu damara in sun ga babban su haka suke yi su daga hannu guda ɗaya su sara ko kuma sun sa shi a mota ko sun ganshi haka suke su tsara da hannunsu daga hannun dama su kai wajen goshi su buga ma'anansa kullum ina karkashin umurninka ba wanda zai hana in bi umurninka sai wanda ya sare wuyana wai shine ma'anan haka ba magana to a maimakon haka shi annabi hannu biyu ya sa wa Allah gaba ɗaya Allahu akbar ba hannu ɗaya ba in an wuce maganan masu ɗamara su ne soja da 'yan sanda da custom da immigration da dukkan masu ɗamara masu tara manyansu to sai 'yan siyasa su 'yan siyasa ba tara musu ake yi ba in an ga manyansu a'a ba tara musu ake yi ba abinda ake tsayawa ake gabansu ai ta kirari ai ta kira kun ga wannan ba domin sa da ba ku samu taki ba ba domin sa da ba ku samu ruwan famfo ba ba domin sa da ba ku samu hanya mai kyau ba ba domin sa da ba ku samu lantarki ba yayi ta yi yayi ta faɗi yayi ta faɗi yayi ta faɗi to yanzu ma an yi an yi odar kaza kaza kaza in kun sake zaben za ku samu kaza da kaza da kaza da kaza da kaza ai ta masa kirari ai ta masa kirari wannan shine girmamawa yan siyasa to shine idan an yi Allahu akbar din nan sai ai wa Allah kirari bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل الحمد لله وسلام على عبادي الذين اصطفي الله خير أما تشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرة أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل نهارا واسعة وجعل بين البحر حاجزا أي لهم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أي لهم مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته أي لهم مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء أي لهم مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين أيوة الله كراري أي مسا كراري أي مسا كراري to abin da ake wa sarakunan yan siyasa kenan ya yi kaza ya yi kaza yanzu ma yana yin kaza kaza kaza kaza kaza kaza to wannan shine girmama su kuma in an wuce nan to akwai girmama alkalin nasara shi alkalin nasaran ya fito ba sara masa ake yi ba ba kirari ake masa ba ba mm surkuyawa ake yi rukuwa ce ko yin gaisuwar sa kenan shi ko an gama da shi daga nan ruku'u kenan to an yi ruku'u sai a ɗago in an ɗago a tsaye nan ne ake gaida abokai nan ne ake gaida waɗansu irin mutane sannan kuma sai in an ɗago ɗin sai a faɗi ƙasa a yi dobale waɗansu mutane dobale ake musu ka faɗi ta an gaishe ka an gaishe ka an gaishe ka shine gina masu su ba sara musu ake yi ba ba komanteta ake yi musu kyari ba a faɗo ake gaban su an gaishe ka an gaishe ka shine gaisuwar su na girmamawa to da malamai da sulukai da iyaye su kuma a zaune ake gaishe su sai komo a zauna wajen tahiya kenan to an gama waɗannan gaisuwoyi sai ce to duk waɗannan gaisuwoyi ba wanda ya cancanta a haɗa masa su sai Allah attahiyatu lillahi to daga nan ya gama gaisuwa da Allah wahi da abdihi ma auhi Allah ya masa wahayin da bai faɗa ba wanda ya san menene wahayin har Aisha ta tambaya menene annabi ya ce asiri ne tsakanin da Allah to da ƙarshe ubangiji ya sanar da shi ilimin mutan farko da mutan ƙarshe ya ƙara masa ilimin da mutan farko da mutan ƙarshe ba su da shi sallallahu alaihi wasallam sai ya bai sallah hamsin shikenan ce ga abin da tsaraba da za ka yi wa al'umma sallah hamsin ya dawo sama ta bakwai ya da ibrahim ya ce ka gayar min da al'ummarka saboda haka ne muke haɗa salatin annabi da salatin ibrahim ya dawo sama ta shida sai musa ce ya aka yi yace kaji kaji yadda aka yi karshe dai an bani sallah hamsin in kai wa al'ummata annabi Musa ce ni na san halin jama'a wannan sallah ta yi musu yawa ka koma a rage musu ta yi musu yawa na sha wahalan jama'a koma ta yi musu yawa annabi ya koma aka rage ya dace saura nawa ce saura kaza koma a rage ta yi yawa sai da sallah ta zama sallah biyar annabi Musa yana nema mana ragi malamai sun ce ya kamata mu gode wa annabi Musa nan mu rika gode masa a cikin domin ya samu mana ragi da yawa a nan mutanen da suke cewa ba a karban addini hannun wanda ya mutu annabi Musa dai kowa riga san ya mutu to gashi ya ba annabi shawara an rage sallah daga 50 zuwa biyar wane ne kuma ya ce har yanzu ba a ba a karban addini cikin mafarki kiran sallah cikin mafarki aka karba bai kamata jahiliya ya magana cikin addini ba jahili in kai jahili ne bai kamata kai magana cikin addini ba in kai malami ne kai kwari abin da ka sani a rubuce amma ai ta ƙarya wa Allah ai ta ƙarya wa annabi ba a karban addini cikin mafarki ba a karban addini ba a wurin mutum bayan ya mutu wai da riga tijaniya da aka karba bayan manzon Allah ya rasu dinnan wai ba addini bane tunda bayan annabi ya rasu ne annabi rasuwarsa irin rasuwan kakanmu ne ai shi daban ne ai shi daban ne sallallahu alaihi wasallam to shi kenan annabi ya dawo sallallahu alaihi wasallam bayan bayan ya karbi sallah ta a rage ta zama sallah biyar ya dawo malamai suna cewa abin da yasa aka ɗebo annabawa waɗanda aka sa masa akan hanya din nan an sa masa annabi Adam sama ta ɗaya annabi Yahaya da annabi Isa ta biyu annabi Adam saboda shine uban dukkan mutumin da yake dauke da jiki irin namu nan to uban mutane yau ga uban kowa ya zo ya gaisuwa annabi Adam kenan ya gaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uban kowa kenan sannan sama ta biyu annabi Isa Allah ya masa kirari ya ce shi kalima ce ta Allah shi ruhu ne na Allah shi aya ce ta Allah to ga babbar kalima ga babban ruhu ga babbar aya ta Allah annabi Isa ya gaisuwa annabi ya shi ma Allah ya masa kyari wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min salihin to ga sayyidus sadati ga aslahu salihin annabi ya ya gaisuwa sannan annabi Yusuf an masa kirarin ke ba taba ganin mutum mai kyan irinsa ba to ga sarkin kyawawa ya zo annabi Muhammad ya zo ya gaisuwa annabi Idris Allah ya masa kirari ya ce warfa'nahu makanan aliyya Allah ya dauka shi bigire mai mai mai madaukaki to ga wa rafa'ana laka zikraka yazo shi yasa ta hudu a kai shi ko to ga wanda Allah ya ce duk inda aka kai sunansa aka kai sunan Muhammadu a wurin asa sama ta shida a ta biyar annabi Harun Allah ya masa kirari ya ce annabi Musa ya ce hu afsu minni lisanan ya fi ni harshe mai fasaha to ga shugaban masu fasaha annabi Muhammadu kenan mai alqur'ani ya zo ya gaisa annabi shine ya fi kowa magana da Allah to ga shugaban masu magana da Allah ya zo annabi Muhammadu annabi ibrahim shine uban annabawa shine khalilur rahmani to ga uban kowa da kowa komi da komi ya zo ga habibullahi ya zo ya gaisuwa sallallahu alaihi wasallam ya dawo gida ya dawo gida sai da safe yana tunani ya zai ya faɗi wannan labari mai wuyan karɓa kuma da ya je can fa an yawo da shi ya je ya yi rangadi cikin hujubai ya yi rangadi a wuta ya ga wani ana azabta shi ya ce jibiri wannan mutum me ake masa irin wannan azaba ce abu kaza ya shi yasa ake masa azaba da irin abu kaza ya rangadi cikin wuta ya ga yan wuta da suke shan wahala ya zo cikin aljanna ya ga gidaje har ya ce umaru da naje kofar gidanka na ki shiga gidanka amma na shiga gidan jafaru na ga Allah ya aje masa wata mace mai kyau mai kyakkyawan lebe ja manzo Allah me yasa baka shi gidana baka shi gidan Jahuri je na san kana da kishi a ba ai kai ai ba zan maka kishi ba ya Rasulullahi a dan karamin lokaci ba kai wannan abu duka gaba daya dan karamin lokaci aka yi abin gaba daya sallallahu alaihi ya dawo da safe yana zaune ce to ya zan yi in faɗi wannan isar da wannan labari a wurin mutanen Makka gashi Abu Dalibi da ya riga ya rasu yau shekara biyu kenan ga Khadija ta rasu shekara biyu kenan to ya za a yi sai yana zaune a kofar gida sai Allah koro masa katon kafirin na Abu Jali ya ce ah manzon Allah wai shi wai ba'a akwai sabon labari sai ya haka akwai sabon labari ya aka yi ce jiya da daddare har na so mu bacci aka tashe ni na je Kudus da na je Kudus jiya da daddare a mafarki ya ce ah ba mafarki ba ba mafarki ba na je na ga annabawa na yi sallah da su aka kai ni sama ta ɗaya sama ta biyu sama ta uku sama ta hudu Abu Jali na nan yana ina recording har na je a wajen Allah Allah ya bani sallah na dawo yace duka jiya da daddaren yace eh duka jiya da daddaren yace eh shi ya samu babban makamin da yau ko Abubakar ba zai yarda da wannan magana ba maza sai ya ruga a guje ne Abubakar Abubakar kai ne mai gaskata Muhammadu akan komai yau na zo maka labarin da ko kai ba za ka gaskata shi ba yace menene yace Muhammadu ya ce jiya da daddare ya zo bacci amma aka tashe shi ya je Sham kuma kowa ya san zango talatin ne a tafiya mai sauri in ko tafiya ta hutawa ne zango arba'in ne daga makka zuwa gudus amma muhammadu ya ce wai jiya daddare ya je can har ya dawo ya ce shi ya gaya maka koko wani ya gaya wa wani ya gaya maka ce yanzu nan na taso daga wurinsa baka da baka sai ce ai ni muhammadu ko ya ce ya hau sama wallahi na yarda balle gudus ya ce har sama ma ya ce ya hau kai da ka riga ka hau ka ce cikin lamarinsa to daga nan aka sa masa as-siddiq mai yawan gaskatawa radiyallahu anhu to daga nan sai jibril ya zo ya nuna yadda za a rinka sallar kuma kafiran maka sai suka taru suka ce ah mun ji labari wai jiya ka je Kudus yace eh na je to yaya mutanen faka- fataken mu je fatake sun je sun yi ciniki ah, suna tahowa suna wuri kaza amma sauran kwana kaza za su ito makka rana tana fitowa za su iso raƙumi kaza ne zai zama ina gaba har ma raƙumin su ɗaya ya fata na kama na basu to wai ba haka ba tukuna mun san rabonka da can wannan wuri tun kana da shekara goma sha uku nan ma a tun shekara ashirin da biyar kaje fatauci sau ɗaya to yanzu ka kwatanta mana birnin kudus yadda birnin yake sai aka kawo komai aka aje a gabansa kamar kai da talabijin annabi yana ce daga wuri kaza sai wuri kaza daga wuri kaza sai wuri kaza daga wuri kaza sai wuri kaza na ce ah alwasfu huwa yadda yake kwatanta wannan haka abin kam yake amma ai da saura bari ka gani ranar da ya faɗi ai zamu za ta zo shi kenan sai suka fita bayan gari ya ce rana tana fitowa raƙuman suna kullowa raƙumi iri kaza ne a gaba suka jira har ranar ta zo sai suka fita bayan gari za su duba rana sai wani ya ce eh Muhammadu ya ce in rana tana fitowa mutanen mu za su dawo ga rana ta fito ce wallahi ga raƙuma ko sun zo wani kuma sai ce ga raƙuma ko sun fito sai aka tadda raƙumin da ya faɗi a gaba ai da ya kamata su musulunta ina rabbi innal huda hudaka wa ayatika nurun tahdi biha man tashau Allah sai ya ga dama sai ya ga dama to shine saura wata takwas kenan ya kaura ya koma Madina sallallahu alaihi wasallam wannan sura take ce mana subhanallazi asri bi abdihi tarkaka ta tabbata ga Allah ubangiji wato kalmar tana da nauyi ne shi yasa aka fara ta subhana Allah a ce yana kiran mutum to shi yana ina ne kenan wanda yake mana ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا shine yace kar ku sake ba in mutum uku suka shiga wani guri suna rada to ina nan ni ne na hudun su in su biyar ne ni na shida in su bakwai ne na takwas kai ko sun kaya ko sun kasa haka ce zuga shi yana kiran aje wajen sa ce a'a subhana ka tsarkake Allah ga barin wani wuri zamani da makani duk ka tsarkake Allah ga barin waɗannan abuwa ya kira shi ne linuriyahu min ayatina subhanallazi asra bi abdihi tarki ya tabbata ga Allah ubangiji wanda ya tafiyan dare bi abdihi da babban bawansa annabi Muhammadu kenan sallallahu alaihi wasallama lailan a cikin wani yanki na dare shi yasa bai ce al-laila ba lailan wani yanki lailan min al-masjid al-haram daga wannan masallaci mai alhurma ila al-masjid al-aqsa a lokacin an nuna za a yi masallaci a Madina shine ke tsakanin masallacin Makka da masallacin Qudus saboda haka sai aka wuce Qasiyu masjidun Qasiyun sai aka je masjidun Aqsa masallaci mafi nisa masallaci mai nisa daga makka shine masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam amma an ce mafi nisa wanda ya kai sham ya kai kudus daga nan haramin makka masallacin makka mai alhurma ya yi masa isra'i tafiyan dare din zuwa almasjid al-aqsa masallaci mafi nisa shine baitul maqdis allazi barakna hawlahu wato masallaci mai albarka wanda na sa albarka a tuko ina a gefensa nan aka yi annabawa da yawa da yawa da yawa a wannan wurin da yawa a gefen wurin nan ne ake samun itatuwa iri iri wanda babu su a duniya da abubuwa iri iri wanda babu su a duniya wannan wurin dan me linuriyahu min ayatina na yi haka ne don in nuna masa ayoyi na annabi ibrahim alaihi salam Allah ya ce wa kazalika nuri ibrahima malakutas samawati wal ardi wal yakuna min al mukminin saboda haka ne muke yaye wa Ibrahim sama da ƙasa mu nuna masa ikon mu don ya tabbata ya zama ala ala ilmi yaqin to mu kuma mabiya annabi sai Allah ya ce mana sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq ko kuma za mu nuna muku ayoyin mu kudu da arewa gabar da yamma sama da ƙasa har kai in ka duba kanka ka isa ayan Allah amma annabi nasa ya fi haka daukar ta za a wuce da shi duk inda wani bai taba zuwa ba ila mustawan ma hallahu qablahu insi sai an kai shi wurin da wani halitta bai taba zuwa ba don a nuna masa ayoyin Allah saboda haka aka yi Isra'i da Mirajin nan yace linuriyahu min ayatina innahu shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da aka Isra'in nan da Mirajin nan huwa shi as-sami'u yana ji al-basiru yana gani a cikin hankalinsa ba gengedi ba kayan ba gingiri ba wani ina ganin kamar wani abu kamar wani abu a'a shi din ne da kansa da hankalinsa da jinsa da ganinsa aka kai shi sallallahu alaihi kuma ya je lafiya ya dawo lafiya a lokacin da wani in ya je kusa da wurin ma sai ya zama babu la tuqi wala tazar adiya innahu samil basir wa atina musa alkitaba wannan magana ta taso ne tun daga walgadati naka sabqal masani wal qur'an azim yadda muka baka alqur'ani ya ishe ka ni'ima ya ishe ka hushi haushin duka wanda kake jin haushin sa ga kuma isra'i da mi'raji ya isa a ɗebe maka kewa a ɗebe maka duk damuwa na zuciyarka kuma gashi mun baka littafi to irin littafin da muka baka din nan muka ce maka tibyanan li kulli shay'in to mun ba annabi Musa ma irinsa ko mun gaya maka halin da annabi Ibrahim yake ummatan qanitan lillahi hanifa walam yakun minal mushrikin shakiran li an'umi to shi ma Musa wanda Ibrahimun ne sama da shi daga Musan sai Ibrahim wanda muka ambata maka a baya ƙarshen wannan sura to shi annabi Musa yadda muka baka littafi tibyanan li kulli shay'in shi ma wa atayna Musa alkitaba shi ma annabi Musa mun bashi littafin waja'alnahu sai muka mai da shi hudan shi littafin da Musa din shirya li bani Isra'ila amma fa na danginsa bani Isra'ila tun da yake bayan an halakar da kibdawa ne aka kawo littafin saboda haka ba a ce hudan li bani Isra'ila wal qibdi ba shi an aiko shi zuwa kabila guda biyu da kabilunsu bani Isra'ila da kibdawa mutanen mutanen Misra nan an nuna fifitan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa shi littafin sa tibyanan li kulli shay'in shi ko littafin Musa hudan ne li bani Isra'ila su ne za su yi amfani da wannan littafi domin Allah ya aiki Musa zuwa bani Isra'ila ne kamar yadda aiki Isa zuwa ga sauran bani Isra'ila da wasu Yahudawa ba amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa arsalnaka lin-nasi rasula mun aike ka zuwa ga duk duniya gabaki daya تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين للعالمين نذيرا بني اسرائيل با آه تبيانا لكل شيء شي ناس كينا نموسى كما واتنا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل الا تتخذوا من دوني وكيلا دغا مصر انت موسى da mutanensa udkhulul ardh al muqaddasata allati kataba Allah lakum amma shekara 40 aka yi ba isa wurin ba ga annabi cikin dan karamin lokaci daga makka ya je wurin sallallahu alaihi wasallam shine te udkhul ardal muqaddasata allati kataba Allah lakum su shekara arba'in suka ba samu shiga wurin ba amma ga annabi cikin dare aka dauke daga makka aka kai shi wurin yaje har sama kuma ya dawo saboda ka san bambancin tsakani Allah tattakhizu min duni wakila littafin ya zo ne dan ya gaya wa bani Isra'ila kada su bautawa kowa su jibinta wa kowa al'amarinsu in ba Allah ba Allah ce kada a bauta wa kowa sai shi kada jibinta wa kowa al'amari sai shi
ذرية من حملها مع نوح إنه كان عبدا شكورا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا يا ذرية بني إسرائيل wanda muka aiko muku babban annabin nan muka yi annabi Musa tare da babban littafi a taura ya babban zuriya mai daraja wanda take ya'yan Adam ne ya'yan annabi Nuhu ne ku don ana muka kyawun ne domin kada ku je ku zama dan malam ya kyalin malam a rika masa kirari a gode wutsiyan kai kana kika dan annabawa ne manya jikokin annabawa ne manya to da wannan kirari kada su halin banza to rika bada ma'anu innahu kana abdan shakura ya rabba riya wata ke daga cikin mutane da muka aiko su tare da ayyadin ruhu wajen na zuriya da humul baƙi ba wanda suka taura a bayan duniya yanzu sai ƴaƴan annabi ruhu wurin duk duniya
kada mana wallahi ma'anu innahu kana abdan shakura shi annabi nuhu babban bawa ne daga cikin manyan bayin Allah shakuran mai yawan godiyan Allah ya gare mai musulunta bismillah za ka shiga musulunci alhamdulillah abdan shakura karba za ka riga za ta ba riga ku alhamdulillah riga tijana an shiga in za in za shiga akwai sharadi in an soma ba a bari babu bil adin al adaka na mas'ula ko ba hada tijaniya da wata dariqa ko ba ziyarta wasu waliyai sai wanda suke cikin dariqa manan ziyara bara kuma za a kula da sallah ita cikin jama'an an samu kuma za a kula da iyaye a musu biyayya za a yi jam'in wazifa da jam'in zikirin juma'a in an samu jam'a kuma ba a shanta ba za ka iya to na gode na baka daga shehu tijani kace ka karba sai alhamdulillah sai ka akwai maka lazimi da wazifa da zikirin juma'a wa zkuru ma rabbika bukratan wa asila وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا وقضينا موه كنت من سنر إلى بني إسرائيل زوا بني إسرائيل ما ننسى يهودا ويا النبي النبي يعقوب في الكتاب أتكل التاهي mun hukunta musu a cikin littafi mun gaya musu a cikin littafi la tusidunna fil ardi marrataini za ku banna a bayan ƙasa sau biyu wala ta'alunna uluwan kabira kuma za ku yi shishigi da girman kai mai yawa kuma za a yi maganin ku anan fassarori sun yi yawa na malamai akan waɗannan waɗannan abubuwa akwai malaman da suka fassara cewa wannan kamar yadda zai zo gaba wala tarunna uluwan kabira sai za ja wa du'ulihuma فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا
إذا جاء وعد أوليهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الدير وكان وعدا مفعولا za ku bani Isra'ila za ku yi ɓanna a bayan ƙasa manya-manyan ɓanna sau biyu a bayan ƙasa wala ta'alunna za ku nuna girman kai uluwan ɗaukaka mai girma uluwan kabira wala ta'alunna uluwan kabira fa za ja wa adu wa adu ulehuma idan alƙawarin ɓanna na farko ya zo wa za ja wa adu ulehuma ba na alaikum ibadan lana sai mu turo muku wasu bayi namu kuli ba'azin shadidin masu ƙarfi mai tsananin masu ƙarfi tsananin ƙarfi na yaƙi fa ja su kilalar diya su zo su su halaka ku su ta yawo a gidajen ku ba wanda zai magana ba wanda isa ya motsi wa karawa da mafula wannan abu mun riga mun rubuta shi tabbatacce ne daga abin da ake kiransa bani isra'ila dai su ne ƴaƴan annabi yaqubu wanda babban su annabi yusuf alaihi salam tarihin su kamar yadda muke karantowa dai zuwan annabi yusuf misira a lokacin da yan uwansa suka sai da shi to tun daga lokacin daga wannan lokaci zuwa lokacin da aka haifi annabi isa alaihi salam shekara dubu ne da ɗari takwas shekara dubu da ɗari takwas ɗin nan sun zauna tun daga yusuf har zuwan annabi sun zauna a misira shekara ɗari hudu kamun a taso su su annabi musa su fito su bar ƙasar kuma da suka zo tsakanin annabi Musa da su annabi Dawud da Suleiman dan uwansa an samu shekara ɗari hudu da wani abu. Ta waɗannan shekara ɗari hudu da wani abu sun gamu da wahala jababirawa amalikawa suna kakkashe su suna hankali su da a tarwatse ba su da yadda a ɗebe ‘ya'yansu a ɗebe matansu a ɗebe dukiyansu sai suka kuka zuwa ga annabinsu shimwil kamar yadda muka karanta cikin bakara alamtar ilmala min bani isra'ila min ba'di musa in qalu lil ladina aslamu likan nuqatil fi sabilillah har zuwa karshe to nan Allah ya taimake su ya ba su qalut qalut ya hadu da ya hadu da da annabi Dawud surkinsa suka yaƙe su da qalut ya rasu aka nada annabi Dawud akan mulkin sa aka bashi mulki da annabci tare shine ya yaƙi su amalikawan nan ya kashe jalut to dan bani Isra'ila suka samu walwala suka samu sauki suka zauna lafiya aka samu kamar shekara ɗari hudu to daga nan kuma sai suka sake koma cikin banna cikin shekara ɗari hudun nan suka sake banna da suka sake banna sai aka turo musu buktu nasar buktu nasar ya zo ya halakar da su ya kwashe su ya kai su ƙasar babila manyan su duk ya tarwatsa garin ya rushe masallacin kudus din abin da yasa aka yi haka saboda kakkashe annabawa da suke yi a lokacin da buktu nasar ya zo ya halakar da su din akwai annabawa waɗanda aka kakkashe akwai wanda suke ɗaure kamar su armiya suka zauna shekara saba'in Allah ya ba su wani basarake ya yi alkawari in Allah ya masa kaza da kaza shi ko zai saki bani Isra'ila mai da su kasar su sai ko ya mai da su da ma suka samu mulki kamar yadda muke karantawa da wajen Istar Uzairu annabi Allah hazihi annabi hazihi Allah ba da mautiha to shikenan suka samu mulki suka suka yaɗa duniya suka yi ƙarfi daga baya sai suka yi sako wajen kashe annabi zakariya da annabi yahaya ɗansa da aka, aka turo musu a ainihin wanda suka zo suka harkar da su farisawa daga baya kuma aka turo rumawa bayan sun kai shekara dubu da ɗari hudu kenan a lokacin bayan wa'ancan ɗari hudu na misra dubu da ɗari hudu bayan musa kenan to a lokacin zuwan annabi isa alaihi salam kenan to nan suka yi ɓanna allah ya gyara musu wannan fassara kenan cewa farisawa sun yaƙe su daga baya rumawa sun yaƙe su wannan fassara kenan daban fassara ta biyu ainihin sun yi ɓanna kamun annabi muhammadu ya zo sallallahu alaihi sallama da annabi muhammadu ya zo kuma wato da annabi muhammadu ya zo kuma sai suka sake yin ɓanna allah tabaraka wa ta'ala sai ya kawo sayyidina umaru ya je kudus bayan sun mallaki wurare duk da baki ɗaya je ya yaƙe su ya kwace kasar a hannunsu aka yi masallaci na inda masallaci sai namuru ya sallah aka mai da shi masallacin musulmi haɗu da shi masjid aqsa din to ana cikin wannan hali annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaƙe su a khaybara ya yaƙe su a banu nabir ya yaƙe su a a qurai banu quraiza ya yaƙe su banu qainuqa ya kore su to amma ya an bar su a khaybara da azri'at amma sai na umaru a zamani ta ce bai yarda ma duk ba hude a kasa mishi kasar laraba a kuri can wajen lubnan wajen sauran kasashe nan ne suka watsu a duniya yadda Allah ke bamu labari wa qaddanahum fi ardi umama minhum as-salimun minhum dun zalik wa balawnahum bil hasanati wa sayyi'ati la yarji'un muka yayyanka su a duniya suka kowa suka tarwatse a duniya su yahudawa suka zan ba su da gari ba su da mulki tun daga wannan lokaci tun daga zamanin sayyidina umaru ba su da gari ba su lokaci amma kullum Allah yana aiko musu da azaba a hannun wasu daga cikin bayinsa har lokacin da shekarun kusan nan itila ya kakkashe su ya kashe miliyoyi a cikin yahudawan duniya sannan aka iso zamanin jama'ar abdul nasir shi ma aka ya wahal da su bayan sai suka kafa daular da suke da ita yanzu din nan to yanzu sun yi ƙarfi ana yadda ake tsammani yadda karatu ke karantarwa musulmi za su samu ƙarfi su yaƙe su yanzu suna cikin ɓanna na biyu ɗin suna cikin ɓanna na biyu suna kashe falastinawa duk sharrin duniya in ka bi za ka samu akwai yahudu ciki inda ya shafi addini to wannan ta kai ɓanna yanzu ƙarfinsu kuma ya kai ƙarfi to yanzu ana in Allah ya yarda za ku ga abin da zai same su nan gaba kaɗan insha Allah a hannun musulmi ko daga Iraq ko daga kowane wuri dai Allah zai kawo wala ta'aluna uluwan kabira sai za ja wa dulehuma ba sana alaikum ibadan lana idan lokaci yayi za mu aiko bayin mu uli basin shadidin masu karfin gaske fajasu khilal biyar in kace sai na umar da sahabbai ne yayi su Khalid ibn Walid in kuma kace waɗancan ne su busta nazar a zamanin da kenan kamun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan fajasu khilal ad-dir wa kana wa'd maf'ula wannan alƙawari ne maf'ulan tabbatacce tunda na riga na hukunta in ji Allah kuma haka Allah yake yi nan yayi mana wa'azi ne kamar yadda yayi wa mutane mana wa'azi wa mutanen Makka mutane ne Allah ya ba garin su ga koshi ga rashin yaƙi amma da suka kafirce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya dandana musu yunwa da yaƙi din to saboda haka su ma bani isra'ila sun kafirce wa Allah Allah ya ɗanɗana musu wannan azaba saboda haka kullum Allah yana yin irin wannan bayan shehu dan hodiyo da shehu laminu a ƙasar mu nan lokacin da zamani ya kawo hannun jikokin su abun ya babbaci ana kakkashe mutane ba gaira ba dalil ana abubuwa marasa kyau da wanda musulunci bai yarda da su ba sannan sai Allah ya dama Allah sai idan na baka littafi na ka karanta ka fahimta sai ka jefar da littafin ka take ma'ana ka aiki da shi zan turo bayina wanda ma ba su san littafin su taka mini kai ta zuwa abin da ke faruwa kenan aka turo turawa suka zo suka take waɗancan aka zauna shekara sittin yanzu kuma gashi an sake komawa cikin a bayan shehu dan hodiyo da shehu laminu a ƙasar mu nan lokacin da zamani ya kawo hannun jikokin su abu ya babbaki ana kakkashe mutane ba gaira ba dalil ana abubuwa marasa kyau dai wanda musulunci bai yarda da su ba sannan sai Allah ya dama Allah ce idan na baka littafi na ka karanta ka fahimta sai ka jefar da littafin ka take ma'ana ka aiki da shi zan turo bayina wanda ma ba su san littafin ba su taka mini kai ta zo abin da ke faruwa kenan aka turo turawa suka zo suka take waɗancan aka zauna shekara sittin yanzu kuma gashi an sake komawa cikin kin maganar Allah din ana neman a haɗa kai da- da da nasara a yi ɗabi'o irin na nasara a gaskata nasara a karyata Allah da annabi to a saurari sakamako mara kyau in dai ba tuba daga wannan ba saboda haka wajibi ne mu tuba mu gaskata Allah mu karyata kowa mu gaskata annabi mu karyata kowa da nasara da masu farfagandansa masu sukan addini da sunan musulunci to ya kamata mu jefar da miyagun abubuwa duk mu dawo hanya mai kyau in ba haka ba Allah zai maganin mutane فجاسوا خلال الدير وكان واد مفقودا ثم ثم رددنا لكم الخرة عليهم وأمددناكم بأموالهم وبنين وجعلناكم أكثر dariƙa نفيرا tijani an shiga ba a fita ba hada da wata dariƙa ba a ziyarar wasu wale sai wanda suke cikin dariƙa manan ziyara bara Eh, mun dai- wanda ya koma gidan shi tijani ya huta da bara gidan waliye za a kula da sallah ita cikin jama'a za a girma iyaye musu biyayya za a jami'in wazifa da jami'in zikiro juma'a in akwai yan uwa kuma ba a shanta ba za ka iya na ba ka dariƙa shi tijani ka ce ka karba ka ce alhamdulillah ka je a koya maka yadda ake yi فإذا جاءت أوليهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الدير وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا فإذا جاء وعد أوليهما إذن الكورين banna ta farko lokacin da zan yi maganinku akan banna ta farko in lokacin ya yi to za mu turo bayan mu su zo su tattake ku su tattake ku su halakar da karfinku da mulkinku ibadul na uli fa jazu khilad wa kana wa'da mafuda wannan alƙawari wanda baya tashi sun mardanna lakum karrata alaihim daga baya a kwana a tashi a kwana a tashi za mu sake mayar muku karfi a kansu yanzu karfin yahudu ya hau kan musulmi karfin yahudu ya hau kan musulmi suna da dukiya fiye da dukiyar musulmi suna da makamai fiye da makamanmu suna da gata a duniya kowane kafiri yana goyon bayansu saboda haka yanzu sun komo sun samu karfi akan musulmi radanna lakum alkarata alaihim wa amdannakum bi amwalin wa banina a lokacin in yayi mun karfafe ku da dukiya mai yawa da ƴaƴa masu yawa waja'alnakum akthar nafira mun mai da ku mutane masu sojoji da yawa wato nafir shine soja wanda yake kaiwa gudunmuwa in an yi magana to yanzu suna sauraron da mu da su duk muna sauraron abin da Allah zai musu yanzu karfin su da shishigin su da cutar su ta yi yawa ta kai matuka da su da ƴan uwan su kannan su nasara yanzu muna sauraron abin da Allah zai musu saboda ya saka wa musulmi da musulunci إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما ألوا تتبيرا يا كو بني إسرائيل يا كو جاء النباوة يا جيكوكين النباوة يا ماسو إلمي in ahsantum ahsantum li anfusikum in kun kyauta kuka musulunta kuka gaskata annabi Muhammadu da alqur'ani da addinin sa kun kyauta wa kanku ne wa in asatum in kuma ba ku kyauta ba kuka yi muni kuka munana falaha nan ma dan kanku ne bai za ja ba da akhirati in alkawarin lokaci na karshe din in ya zo bai za ja wa da akhirati liyasu'u wujuhakum musulmi za su ɓata muku rai wato za su tattaka ku su ɓata muku rai su kakkarya ƙarfinku har su waliyar kulul masjida kama da karu awwala marratin za su sake kwace masallacin masjidul aqsa su shiga cikin masallacin ya zama nasu su yi sallah kamar yadda suka kwace shi a hannun sayyidina umaru a hannun sayyidina umaru da mayakansa su khalid bin walid wa yadkhul masjida amma na albishir za a kwace mana masjidul aqsa kenan insha Allah za mu samu nasara akan su yahudawa da suke kashe mana falastinawa suke kashe mana musulmi suke yin dukkan sharruka wal yadkhulul masjida za su sake shiga masallaci na aksarin kama dakalu awwal marratin kamar yadda suka shigi masallacin zamanin sayyidina umaru wal yutabbiru ma alau tatbira a lokacin za su tattaki za su duk abin da suka hau kansa na kafircinku da ƙarfinku za su halakar da shi ko da mizayi ko da wani abu عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا sai rabbukum an yarhamakum wa in uttum udna wa ja'alna jahannama lil kafirin hasira asa ya kusata in ahsantum in kuka kyauta asa rabbukum an yarhamakum wa in asatum in uttum kenan udna idan kun kyauta kuka bi annabi Muhammadu kuka gaskata shi kuka gaskata alqur'ani kuka zama musulmi shikenan ubangiji zai zai zai ji kanku ubangijin ku zai ji kanku wa in uttum in kuka koma cikin muni kuma wa in asatum falaha kenan idan kuka koma cikin munin ku kuka ci gaba da ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani da addinin sa to wa in uttum udna mu kuma sai mu koma cikin azab wahaltar da ku Ah, wa in uttum udna wa ja'alna jahannama wato duk azabar da zamu yi muku a nan duniya kaɗan ce wa ja'alna ah, akwai azaba a lahira wa in uttum hunna wajalna jahannama da ke fina asira za mu mai da jahannama ta zama tabarmar ku ta shimfiɗawa ta zama kurkukun ku wurin tsarewa wato hasru wurin tsarewa hasiru har yanzu ma wato saboda tabarma tana tsare tana tsare wani abu ne akan kasa ta tsare iyaka shi yasa ake ce mata hasir wato za ku zama an sa ku cikin kurkukun jahannama ba wai azabar duniya kadai ba a lahira in kun je jahannama za a sa ku a sa ku cikin kurkuku na jahannama shimfiɗar ku jahannama domin jahannama mihadun ta zama ita ce shimfiɗar ku ita ce kurkukun ku إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم فبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا كجل التافن أن موسى يا زوني دي شهد بني إسرائيل أجل التافن أكو القوارين بين أن محمد صلى الله عليه وسلم دقس كتاشي to da yake basu akwai bin annabi Muhammad da gaskata shi akwai bin annabi Isa da gaskata shi to da suka zo basu gaskata annabi Isa ba su Yahudawa sai suka su kashi biyu kashin da suka gaskata annabi Isa suka zama su ne nasara to dukansu akwai alkawarin su yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alkitabi gaba daya to iyakan an gama da maganar su kenan yanzu mu an koma kan maganar mu mutanen alqur'ani littafin mu yana kiran duk duniya gaba daya yana kiran ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun littafin yana kiran duk duniya ku masu tsafi ku bauta Allah ubangijin ku shi kadai shi yayi sama shi yayi kasa shi ya saukar da ruwa kar ku bauta andat sannan ina kiran ahlul kitabi ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'an wa la takhudha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah littafin yana kiran duk duniya gaba daya duk halin da kake ciki ka bar komi ka dawo ka bi wannan littafi ka gaskata annabi Muhammadu ka gaskata wannan littafi shi wannan littafi ya hadi lillati hiya aqwamu yana shiryar da mutane hanya madaidaiciya wadda ta dace da ɗabi'ar ɗan adam kowane ɗan adam yana son adalci kowane ɗan adam yana son a kyauta masa kowane ɗan adam yana so a sada zumuncinsa kowane ɗan adam baya so a lalata da matarsa ko da ƙyarsa ko da uwarsa kowane ɗan adam baya so a yi masa sata ko a buge shi ko a kwace gidansa ko a yi masa wani wani zalunci saboda haka qur'anin nan ya zo da wannan ne inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurbi wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa hu bi hadi la za'ahatun ko dan adam yana sa cika masa alƙawari in an yi saboda haka alqur'ani na aikin sa kenan inna hadha alqur'ana yahdi lil lati hiya aqwam yana shiryar da mutane hanya madaiya wadda ta dace da kowane dan adam a duniya wa yubashirul mu'minina kuma yana albishir wa mu'minai wanda suka yi imani da shi alqur'ani allazina ya'maluna salihati wanda suka yi imani da shi ko ba su isa da imanin ba domin ka ce ka yi imani ka yarda da musulunci ka yarda da Allah to ana jiran kai sallah in lokaci yayi idan lokacin sallah ya baka yi sallah ba ka kare ta kanka in kana da dukiya ka yi sallah ana jiran ka fidda zakka ka gaskata kanka in baka fidda zakka ba ka kare ta kanka baka yarda ba kenan in azumi ya zo ka yin azumi ka kare ta kanka baka yarda ba kenan in haji ya zo kana da dama baka je ba nan ma ka kare ta kanka baka yarda ba kenan shine imani wa yubashirul mu'minina yana albishir wa mu'minai allazina ya'maluna salihati wanda suke aikata farillai da nafilfili menene albishir din anna lahum ajran kabira cewa suna da lada mai girma a wurin Allah Allah in ya ce abu yana da girma banda Allah ba wanda ya san iyakarsa duk duniyar nan gaba ɗaya ce wa mala ya tuzu filaki illa qalil duniya gaba ɗaya cikin ta qalil amma yace zai ba mumini wani lada mai girma to banda shi wanda ya san iyakan ladar وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة آتنا لهم عذابا أليما كما waɗanda ba su yi imani da alƙur'anin ba sai alƙur'anin dama haka yake cewa zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun duk wanda bai imani da waɗannan abubuwa guda shida ba wanda na kusa da ƙarshe shine lahira to wannan azaba mai raɗaɗi tana jiransa wanda ya imani ya aikata aiki mai kyau lada babba yana jiransa Allah ya yi masa alkawari wanda kuma yake yin imani da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin imani da abin da Allah yake ai imani da shi a a- bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi kuma ya jira lahira zai gamu da azaba mai raɗaɗi و- ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا
ويدعو الإنسان بالشر دعاه بالخير وكان الإنسان مجهولا wato mutum shi ne yake yin gaggawa ba Allah ba Allah kan ba a gaggautar da shi a kai amrullahi fala tastajilu subhanahu wa ta'ala amma shirkun wa ma amru sa'ati Allah kalam fil basari aw huwa aqrab inna ma yarahu ba'idan wa yarahu qariban amma shi dan adam in ya damu da cewa matai hazal wadu in kuntum sadiqina ka ce za a yi mana azaba in ba mu yadda ba za a yi mana to mun ki yadda din har yanzu shiru muke ji ba mu ga azabar ba to annabi nuhu da muka gaya muku farkon wannan sura ai kafiransa an ba su dama shekara dubu ba hamsin kawai don an ba ku yar dama ta shekara goma sha hudu da dan wani abu sai ku yi gaggawa amma dai shi dan adam an halicce shi ne da gaggawa wa yad'u insanu bi sharri du'a'u bil khair wa kana insanu ajura har addu'ar dan adam idan zai yi addu'a yakan wa addu'a wadda ta dace ya yi addu'a ta alheri yakan yi addu'a ta sharri amma mutum da gaggawa yake wani lokaci mutum zai yi wa kansa mummunan addu'a ya- ya- ya- ya- ya wa ɗansa ko ya wa ƴarsa ko ya wani abokinsa ko ya mutuminsa mummunan addu'a to wannan ya yi wa kansa ne mummunan addu'a wa ya tsuli insanu bi sharri du'a a bil khair maimakon ya yi addu'a ta alheri Allah ya maka albarka in ɗansa ya ɓata ce Allah tsine maka Allah harkar da kai Allah ya lalata kal- to wannan duka Allah ya hana in kai wa ɗanka mummunan addu'a kai wa kanka kenan wa kana insanu ajuda kuma shi dan adam wani mutum ne mai gaggawan a yi masa komai da sauri idan kana magana ka ce in ba haka ba Allah halaka ne in ba haka ba Allah tsine mu in ba haka ba Allah maka kaza to ai kaga karo kanka mummunan addu'a ne in abun ya zama ba haka ba kaga Allah ya tsine maka kenan in ba haka ba Allah ya halaka ka kenan to yadda kake so inda kowace addu'a daga yinta an karba in ka nemi abu a wurin Allah kayi addu'a kaga an daɗe ba a samu abin da ake nema ba kar ka ga daɗewa lokacin da Allah ya ɗiban ne bai yi ba kai kana gaggawa da shi ko Allah ba a gaggautar da shi da kowane lokaci kai addu'a ana karɓa da kace in ba ka ba Allah tsine mun to abu ya san ba haka ba kaga Allah tsine maka kenan in ba haka ba Allah haraka ni to kaga in ba haka ba Allah ya haraka ka daga lokacin kenan saboda haka ah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa yustajabu li ahadikum ma lam yastajib sahabbai suka ce kai fa yastajil ya rasulullah yaqulu da'awtu منذ kaza wa kaza fa lam yastajab li yace duk mutumin da ya addu'a idan bai gaggawa ba zai ga biyan bukata Allah zai karba yace yaya mutum yake yake gaggawa ya rasulullah yake sahabbai kace zaka ji mutum ya ce wallahi wannan abu da na sa a gaban ina roƙon Allah tun zamani kaza nake ta roƙon Allah har yanzu shiru ake gani wannan yawa Allah gaggawa kenan alhali ku addu'a akan kowa ya addu'a ya samu amma akan kasa ta ne kashi kashi ba yadda kake so za a yi maka ba domin wallahu ya alamu antum la ta'lamuna kai baka san alheri ba Allah ya san alheri wani abun da ka roki Allah din sharri ne kai baka sani ba wani abu ne ka roki Allah Allah ya baka shi shi ko Allah ya riga wannan abun sharri ne kai baka sani ba to in Allah ya riga bukata kai ai kaga sharri ka samu saboda haka misalin kamar irin matan masu wasa da maciji an ce suka zo manya-manyan macizai cikin babban kwano su- a cikin ruwa sai su rufe da abu mai kyau sai su kawo gaban mai kuɗi ce ga nakiya sai ka biya kuɗi su wuce ta daga macizai ne a ciki sun ce nakiya ga kwano mai kyau an rufe ta mai kyau to in ka duk gaba ke da kwanon da nakiya duk gaba ke da ka biya a kai maka ɗaki baka buɗe wasu da kulle kofa kaga ai nakisa ka samu ba nakiya ba saboda haka Allah yakan kunsa yakan kunsa wani abu wanda rai baya so a cikin abin da rai yake so ya kunsa wani abu wanda rai yake so a cikin abin da rai baya so saboda haka in zaka roki Allah ka roki Allah Allah ya baka alheri Allah ya baka alheri wannan abu Allah ka bani shi Allah ka bani shi Allah ya saka in ka bani shi ya zama alheri in Allah ya canja shi ya ga dama sai ya hana maka wannan abin ya canja maka wannan